أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك ألا أبنجدك يا رسول الله يعلم شيئا ما تكن صدورهم abubuwan da mutanen makka suke boyewa a zuciyoyinsu wa ma yi da abin da suke bayyanawa kuma Allah yana sane da abin da dukkan kowa da kowa ma yake boyewa a zuciyarsa da abin da yake bayyanawa in ka bayyana wa mutane kai musulmi ne amma kafirci ne ke cikin zuciyarka Allah ya sani in ka bayyana wa mutane kai mutumin kirki ne amma shirin banza na sharri da ke zuciyarka ma Allah ya sani to kuma Allah shine madogara ba mutane ne madogara ba mutane su san ka kana da kirki amma wajen baka da kirki to akan baka da kirkin kake to mai musulunta ina ina to kace da sai ka samu wani ya koya maka yadda ake musulunci والله لا إله إلا هو له الملك في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون to tun da ake cewa wa yau mai nadihim fa yaqulu ma za a jattul mursalin wa yau mai nadihim fa yaqulu ayyuna shuraka alladhina kuntum tu'mun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa yu'linun to duk wannan ba faɗi sunan wane ne ba wane ne zai kira dodanni da mutane ya musu tambayoyi wane ne zai kira manzanni da jama'a al'umma ya musu tambayoyi wane ne kuma ya san abin da kowa yake ɓoyewa da abin da kowa yake bayyanawa idan baka sani ba wa huwa Allah shine Allah la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi shi kadai lahul hamdu fil ula wal akhirah shine abin godewa fil ula tun daga nan zaman duniya da zaman lahira tun daga duniya abun mu abun kirarin addininmu kullum alhamdulillah in ka sha ruwa alhamdulillah in ka ci abinci alhamdulillah in ka zauna alhamdulillah in ka kwanta alhamdulillah in ka tashi alhamdulillah in ka nemi abu ka samu alhamdulillah in aka neme ka za halakar da kai ka tsira alhamdulillah kullum dai ala kulli halin alhamdulillah laul hamdu fil ula kenan kuma dole in zaka bauta wa Allah kullum sai ka karanta fatiha alhamdulillah inna to wannan shine abun kirarin mu a cikin addinin mu kullum alhamdulillah mu ne ake kiran mu alhamaduna masu yawan gode wa Allah fil ula tun daga nan duniya idan mun je lahira ko mu ne har yanzu lahira fil ula wal akhira a lahira ma haka ne alhamdulillah alladhi hadaina li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadaina Allah idan mun je lahira sai mu ce mun gode wa Allah da ya shiryar da mu addinin musulunci ba don Allah ba ya shiryar da mu wannan addinin musulunci ina za mu zo mu samu tsira mu zo wannan gida alhamdulillah allazi sadaqana wa rasulana tabawwa min aljannati haythu nasha'u fa ni'ma ajrul amil mun gode wa Allah da ya gadar da mu wannan aljanna dama ya mana irin wannan alkawari tun daga duniya mun gode masa ya cika alkawari alhamdulillah allazi azhaba anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsirtar da mu bakin cikin da ya samu waɗanda ba musulmi ba inna rabbana sani Allah ubangiji mu laghafurun shakur a duniya alhamdulillah a lahira ma alhamdulillah wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin karshen magana duniya da lahira alhamdulillah rabbil alamin daga an tashi a kabari ma alhamdulillah laulam da godiya ta tabbata gare shi filule wa akhira duniya da lahira a farko da na karshe kuma godiya ta tabbata gare shi fil uda a cikin sahun farko da al'ummar farko ta annabawa nan mu annabin mu yafi dukkan annabawa shine annabi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah mun gode wa Allah wal akhirah ha kuma a sahu na biyu sahun waliyai kenan muna da waliyai fiye da waliyan da aka yi na zamanin da wanda har matansu ma Allah yana yi musu magana fa balle mazansu wanda eh, irin su asim bukaya mai ɗauko gadon bilkisun nan wali daga cikin waliyan wancan zamani tun muna da waliyai fiye da waɗannan yadda annabinmu ya fi waɗannan ya fi dukkan annabawa haka waliyanmu ma sun fi dukkan waliyai lahu alhamdu fil ula wal akhirah a cikin jama'ar annabawa alhamdulillah mun gode wa Allah a cikin jama'ar waliyai ma muna da su mun gode wa Allah wa hukum kuma a gaya maka dukkan hukunci na Allah ne wani ko ya ƙi ko ya so hukuncin Allah shine mai zartuwa komi shirye-shiryen mutane hukuncin Allah shine mai zartuwa saura dai shi ubangiji mai iko ne la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayansa dan me sai dai ya tambayi mutane amma shi ba a tambas don me Allah ya yi kaza shi Allah mai iko ne mai yin yadda ya ga dama ne fa'alun lima yuridu ne ya yi duniyan nan ya ba kafirai ita sun mallake ta ya ba musulmai ita sun mallake ta ya ba da ilimi wa mutane musulmi ya ba da ilimin mutane kafirai duk yadda ya ga dama shi yadda ya ga dama yake yi subhanahu wa ta'ala a cikin ikon Allah wanda la yas'alu amma yaf'alu a dukkan halitta gabaki daya daga annabi Muhammadu sai annabi Ibrahim sai Musa amma Allah mai iko wanda in ya ba tambayarsa wata sai Allah din ya tura annabi Musa ya je ya nemi karatu wajen wani bawa daga cikin bayin Allah abda min ibadina ka je ka nemi ilimi wajen wani bawa daga cikin bayinmu mu to wa zai tambayi Allah don me Allah ya haka lawul hukum duk hukunci ko annabi Musa ya je ya samo ilimin wajen wannan bawa din sannan Allah ubangiji tabaraka ta'ala ya sanya wannan a cikin zaman annabawa kenan wanda su ne shugabannin duniya gashi amma an sa ɗaya daga cikin su ya je neman ilimi wajen wani bawa daga cikin bayin Allah wato waliyi kenan to haka Allah yake yi yadda ya ga dama yake yi lahul hukum dukkan hukunci nasa ne yadda ya ga dama yake fa'alun lima yuridu ubangiji tabaraka wa ta'ala akan a cikin alqur'ani ko ko a cikin addini ko a cikin shari'a ko hukuncinsa akwai wata magana da ake kiranta a bisadul hikimati akwai wata magana da ake kiranta bisadul mashi'ati in magana ta bisadul hikimati ne to za ga sabani amma in ta zo kan bisalul mashi'ati ne ba sabani misalin bisalul hikimati Allah ya kira mutane ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ya ku mutane gabaki dai ku zo ku bauta Allah ubangijin ku wanda ya halice ku to wannan magana akan bisalul hikimati ne na hukunci ne ba na mashi'a bane da na mashi'a ne to umurnin zai tafi tare da irada innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakunu da umurnin ya tafi tare da irada ne ba sauran kafiri ko guda daya wane shi Allah ya ce ya musulunta ya ce yaki wane shi in an yi tashin kiyama ko wanda zai ce ba ko wanda zai ce ba zai tashi in za a zo filin kiyama ko wanda zai yi ba zan je ba to ai umurnin da iradan suna tare ne to in umurni ya saba da irada shi Allah yadda ya ga dama yake yi kuma ba mai tambayarsa mai iko ne subhanahu wata'ala amma ya ajiye maganin tambaya waɗannan mutane ya yi zai kai su aljanna ba ruwansa kayansa ne wannan ya yi zai kai su wuta ba ruwansa kayansa ne to amma sai ya yi alamomi waɗanda ya yi su don kaiwa idan an kira su ga yadda za su ci in an ce ku yi ga yadda za su ci in an ce ku bari ga yadda za su ci wanda an yi su don su a kai su wuta ɗin akwai alamomi in an yi musu magana ku yi ga yadda za su ce an ce ku bari ga yadda za su ce shi wanda ya ce zai wanda za su karɓa su yi aiki da shi wanda suke da maganetun shiga aljanna din maganetun karɓar maganar manzanni maganetun karɓar maganar malamai kullum suna su sami ina wa adana mun ji mun yarda idan ƙarfi ya kasa astaghfirullah wallah mun tuba nasu kenan wannan ku sami na wa na mun ji ba mu yadda ba mun ji ba mu yadda ba to in an je sai a tayi kun ji ba ku yadda ba ga waɗannan sun yadda ku kuce ba yadda mu dai mu yadda ba ba zai su yi yadda mu dai mu yadda ba to in ko ku yadda ba kyau fa za a yi muku azaba duniya da lahira wuce irin azaba ba wannan yake magana ba ina waye shi waye shi sai a yi ta maganganu za a yi muku azaba za to shikenan in an musu azaba din in an je lahira ko sun ce ba su da damar ce ubangiji don menene ba ka gaya mana irin wannan rana tana zuwa ba sai ce ai dama na riga na gaya muku to shikenan ba za su ce wani abu ba kuma a riga an kare musu hujja saboda haka ne bisaɗul hikima daban bisaɗul mashi'a daban bisaɗul hikima na shari'a ne bisaɗul mashi'a wanda yake rubuce a cikin mastalis na asali wanda ba canjawa shine ummul kitabi to amma yanhulla ma ya sha'u wa yusabbit wannan kuma a cikin fayil na cikin fayil daban ne na mastalis daban na mastalis na baya sabawa shine ummul kitabi amma na fayil za ga wani lokaci wannan kafiri ne amma ya zama musulmi wani lokaci wannan musulmi ne ya ridda uzu billahi wannan mai arziki ne ya zama matalauci wannan matalauci ne ya zama mai arziki wannan talaka ne ya zama sarki wannan sarki ne ya zama talaka wannan mai rai ne ya mutu wannan a cikin fayil kenan amma mastalis na ummul kitab bai canjawa to shi ainihin na na mastalis na ummul kitabin nan to shi na ke kansa bisadul mashi'a kullum bai sabawa lahul hukum duk dai hukunci nasu ne yadda ya ga dama yake lahul hamdu fi lillahi wal akhirah wa lahul hukum wa ilayhi turja'un saura dai kowa da kowa da mutumin da yace ya yadda din da wanda bai yadda ba din dukkan ku za mu sake komawa ne wajen Allah subhanahu mu je mu ba da amsa
قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون
قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء تسمعون كساك تنبيه متان مكة دما متان دنيا gaba ɗaya. da can lokacin da muke karatun suratun namli an nuna Allah ga yadda yake abun banza ga yadda yake wannan manzon Allah ne da magadan suke kira wannan shedan ne da mabiyan suke kira to an yi dai an iso har inda muke yanzu nan yanzu ga wata tambaya ka gaya musu ka ce kana tambayan su qul aratum in ja'ala Allah alaykum laysa sarmadan inda Allah ya yi muku dare ne gaba daya tun daga farko har ƙarshe ila yawmil qiyamati har tashin qiyama man ilahun ghayrullah yatikum bi diya ne za ku samu ya kawo muku haske wanda zai daidai da rana kuna da shi an kunna lantarki komai haskensa ba zai iya nunar da amfanin gona ba ba zai iya yin tasirin da rana take a jikin jikin ɗan adam da jikin dabbobi da jikin kayan abinci ba akwai wasu wurare wanda rana ba ta yin yawa a nan ƙasar najeriya rana ba ta yin zafi a wurin to ko naman shanun su bai da daɗi kamar naman shanun da suke samun rana kuma da babu ba ranar gaba ɗaya ba wai maganan ta nunar da amfanin gona amfanin gona ko ta ba da lafiyar jiki ne kadai ba a'a ba shi kadai ba wai inda zaka samu ribushashen tukuna ina yake balle ka zauna balle ka samu gida balle ka samu gini balle ka samu kira balle ka samu katako balle ka samu wani abu ina yake komi danye ne babu rana balle ya bushe ya zama bulok ko ya zama katako ko ya zama kara ina yake babu to in an rasa wannan wani Allah za ka samu ya kawo rana wa mutane wanda za ta busan musu da abubuwan da ake bukata su bushe don a samu wurin zama a samu wurin kwana a samu bulok a samu gini a samu kira a samu katako ina za a samu babu man ilahun ghairullah yatikum bidiya afala tasma'un me yasa ba ku ji ku fahimta kullum ko kun ji ku sai ku ce samina wa asaina mun ji ba mu yadda ba
قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون كساك تنبيسكم يا رسول الله متى مكة متى الدنيا قبالا in ji Allah alaikum nahara sarmadan da Allah ya yi muku wuni ne gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe mai lawun gairullah ya tikun bilailin taskununa fi wani Allah za ku samu ya kawo muku dare inda jikinku zai ji sanyi ya kwanta ya huta a raba shi da wannan harka ta wahala ta rai yadda rai yake jijjiga shi jijjiga shi din nan a samu a zubar da shi ya huta shi kuma Allah za ku samu ya kawo muku daren ku babu wato idan ba a ce zalla kuma Allah bai kawo gizagizai ko hazo yana ra wato zafi ma sai ya hana mutane rayuwa yadda za su rayu ba wai maganan tukuna a samu dire a kwanta a huta ba a rayu din ma sai ya yi wuya saboda zafi ko da ke har yanzu akwai wurare arewacin duniya ta gaba da belgrade arewan gabashin inda duniya take da tsini inda idan lokacin ɗari ne sai rana ta koma can arewacin duniya ya zama awa ishirin da biyu duk gabaki ɗaya wuni ne a wurin abinda za a samu na dare baya fin awa biyu wani lokaci baya fin awa ɗaya da rabi wani lokaci baya fin awa ɗaya ga rana ta faɗi yanzu shafaƙi bai ƙuya ba ga alfajir ya keto saboda a can tsinin duniya ne idan kuma lokacin ɗari ne to nan kuma dare ne zai yi yawa dare ne zai yawa can inda rana ta yawa ɗin wurin da kudancin duniya can wajen australia inda take da tsini har yanzu to idan nan an yi awa ishirin da hudu duka wuni ne awa biyu kadai ake samun rana to can kudancin duniya kuma sai a samu awa 24 awa 22 duka can kuma dare ne awa biyu ne kadai rana ko ku awa ɗaya da rabi ko kuma awa ɗaya ko awa ko ko awa ɗaya to in ba Allah yakan taimake su ya sa musu gizagizai da hazo saboda haka ne ma wayancan wuraren ya kankara ake samu saboda kada zafi ya kashe su kuma to mu Allah da ikonsa sai ya aiko annai Muhammadu mai wannan shari'a a cikin khattul istiwa tsakiyar duniya a makka ba tsakiyar duniya ba arewacin duniya ne ba ba kudancin duniya ne ba tsakiyar duniya rana inda ta yawonta sai ta dawo wurin duk inda ta yawonta in ta je kudu yawo ne ma ta dawo wurin in ta je arewa yawo ne ma ta dawo wurin sai ya zama dare da rana a wani lokaci daidai yake a wannan katsul istiwa wato dare awa goma sha biyu rana awa goma sha biyu to sa daban-daban tajalliyat a wurin wanda suke masu ilimin ma'arifa idan ya zama tajalliya ya dawwama akan mutum babu sauki to sai ya rabu da hankalinsa ba za a yi amfani da shi ba to in kun ya zama hajubi gaba daya nan ko bai san bai san Allah ba irin su ne wasu rabbana atina fid dunya din to wannan sai Allah ya sanya musu hijabi raƙiƙi don su samu hutawa su samu sauki in ba don wannan samun irin wannan hijabi raƙiƙin ba da annaba ba za su yi aihuwa ba don ba yadda za su yi aihu yanzu a cikin jama'an nan ana tare da manya da kowa zai iya kwanciya da matarsa to saboda haka suna gaban Allah ne kullum to in ba don ana samu su dan labule ba wani lokaci ya zama kaman shine dare sai su samu daman kwana da iyalansu har su ayi hudu dare da rana diren hissan ranan hissan diren ma'anan ranan ma'anan to wani Allah za ku samu wanda zai kawo muku dare ku kwanta ku huta domin laila libasan nahara ma'asha yadda aka raba abin wajen libasan wajen nahara ma'asha kamar yadda muka karanta karatunmu na baya shi wannan jiki halitta ne suka gayyato shi ya zo duniya da ikon Allah ciyawa ne ganye ne wato nace ciyawa nace shinkafa ke nace gero da dawa da masara ganyaye ne dabbobi ne kaji shanu ah, mai nono ah, saiwoyin dankali da doya ah, abubuwa iri-iri aka gayyato aka ci aka ci sannan aka tace aka kera masa jikinsa kuma kamun a samu uwarsan an yi amfani da abubuwa iri-iri akwai kekura akwai motoci duk sun yi aiki sun ji ai na je na yi magana sun yi kusan yadda wannan ku ji ai ai ma sun yarda har a je ranar daurin aure ko a gayyaci mutane duk abubuwan da suka je daurin auren nan to dole shi mutumin da za a haifan nan dole sai sai ya tuna waɗannan mutane su ne suka yi farfaganda aka kawo shi duniya to da wannan jiki ya zo duniya shi zai kula da su ne ya biya musu bukata shi kuma rai an ɗauko shi daga Allah ne bai san kowa ba sai Allah sai a cusa shi cikin wannan jiki wanda bai san kowa ba sai sai halitta din nan to sai a hada su su yi ta motsi tare to za a kawo mu shari'a kowa a bashi haƙƙinsa idan dare ya yi kamar da karfe goma misali sai a raba rai ɗin da jiki a kwantar da jiki akan gado ko akan katifa ko a ƙasa don ya samu ya huta shi dama bai sun baya son motsi a dole motsi yake samunsa motsi kayan rai ne shi ko rai baya son shiru kullum shi yana cikin malakutu samawati ne to sai a raba su a tura ya tafi ya tafi yawon sa inda yake so duk gaba daya shi ko wannan ya kwanta huta awa takwas laila libasan kenan nahara ma'ashin kuma awa takwas to da karfe goma in ka kirga awa takwas to lokacin sallah ya zo sai a tashe shi a hada su kuma su je su yi sallah in an yi sallah an yi abubuwa an yi zikirin Allah wanda yake dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala بعد بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس احب الى مما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in samu mutane masu zikirin Allah daga ketuwan alfajir har zuwa hudowar rana muna zikirin Allah ya fi mini abinda duniya ta kunsa to haka kuma wajen faduwar rana to in an yi zikirorin an gaba to sai a ci abinci a karya to sai a tafi neman abinci neman abinci na za a je a yawa takwas daga nan kuma daga karfe shida in ka kirga awa takwas lokacin sallah ya sake dawowa to daga lokacin sallah azhar ya dawo an awa takwas din da an samu abinci to bayan azhar kuma sai a je a gaida manya a gaida abokai a kulla abubuwan da za a na duniya da na addini da lahira neman ilimi da sauran nan kuma awa biyu to awa biyu lokaci yayi sanyi sai a dawo a yi sallar la'asar to an yi sallar la'asar kuma lokacin tafiya har yanzu yayi waɗansu daga sallan azhar ɗin nan hutawa za a yi na awa biyu ko bacci ko wani abu waɗansu kuma sai an yi sallar azhar ake hutawa to ala kulli halin da awa biyu na hutawa awa biyu na gamuwa da manya saboda haka aka sa lokaci idan ka yi sallan azhar ɗin kwanta kai kai bacci to ana neman ka bayan awa biyu ka zo ka gaya da manya wanda za ka fara gayarwa Allah shine sai sallar la'asar daga nan kuma gani abokanka ne manyanka ne har awa biyu rana ta faɗi za a yi canjin dare da rana kuma a samu kana wurin sannan bayan nan kuma da awa biyu ko awa ɗaya da rabi za a yi ban kwana da duniya za a yi bacci nan kuma har yanzu wanda za ka fara yin magana da shi shine Allah ka gaishe shi shine gaisuwa sau biyar din nan laila libasan nahara ma'ashin haka aka raba abun idan an cuci jiki ba a bashi hutun awa takwas ba to wata likita zai ce bacci bai ishe ka ba idan kuma an an an yawanta bacci din to sai mutum ya lalace in ya fi baccin ya fi awa takwas sai mutum ya lalace in bacci ya kasa awa takwas sai mutum ya lalace to za a duba yanayin jikinsa da yanayin jininsa a ga yadda za a yi saboda shari'a haka ta nuna a tashi aiwa Allah aiki in ji rai inda ya fito haka aka ce a tashi aiwa jiki aiki in ji jiki duniya haka ta ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to Allah haka Allah ya ajiye abin ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yana daga cikin rahamar Allah ja'alakum laila wan nahara ya sanya muku dare don ku kwanta ku huta wan nahara don kuma ku nemi abinci da rana don rahamarsa wa min rahmat ja'alakum laila wan nahara wato lafun kenan litaskunu fi wa litabtagu lafun wa nashrun murattabun kenan ya bi juna daga cikin rahamarsa ne ya muku dare da rana don ku huta ku nemi abinci ku huta ya koma wa dare ku nemi abinci ya koma wa rana litabtamu fadli wa la'allakum tashkuruna nan ko a cikin suratul rumi kuma bai faɗi cewa lokacin neman abinci dare lokacin hutawa kadai ba a'a duk ya sanya su gaba ɗaya domin su malam mai gadi da daren ake neman abinci shi ba da rana yake neman abinci ba da rana yake hutawa da dare yake neman abinci akwai wasu ayyuka masu 24 hours su dukansu gaba kiɗa da daren da ranar duk canji ake yi ba za a ce dole ne sai an yi bacci da daddare a yi aiki da rana ba ba za a ce dole ne sai an yi aiki da rana a yi bacci da daddare ba duk da Allah ya yi rahama idan da ranar ne kana aiki to da daddare lokacin hutawa inda da daddare ne ka kwana kana aiki to da ranar lokacin hutawa duk da min rahmatihi daga cikin ramin Allah ya baku wannan canji guda biyu litaskunu fi don ku huta ولتبتغوا من فضله دونكم كن من فضل الله ولعلكم تشكرون دونك غودي والله والله من غودي والله ويوم يناديهم فيقول شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ka riga dai ka ji mai kira din huwa Allahu la ilaha illa hu lahu alhamdu fil uli wal akhirah wa lahu hukm wa ilayhi turja'un wa yawma yunadi ranan da zai kira mutane kafirai wanda suka yi tsafi yace musu aina shuraka'i allazina kuntum tas'umun ina dodannin nan da kuke cewa su ne za su faɗa muku ku bi ni ko in na faɗa muku ba za ku bi ba in sun sa ku aiki ku yi in na sa ku ba za ku yi ba kun ce su ne allolinku za su cece ku za su amfane ku to suna ina ne dodannin da kuke karyan cewa su ma alloli ne tare da ni suna ina ne su zo su taimake ku mana aina shirka iya lalle kuntum tasumun wa nazana min kulli ummatin wa nazana min kulli ummatin shahidan هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون to an yi maganganu dai an yi jawabai dai suna nan wuri daban-daban kowace sura an faɗi bayanai kamar nan an bayar a dunkule a wani wuri an yalwata wani zana min fidal kowace al'umma sai mu tayar da manzonta ya zo ya yi bayani ya zo ya yi bayanin al'ummarsa ya yi shaida ya shaida akan waɗannan sun karbi aikanmu ya shaida akan waɗannan sun ƙi yarda ya zo ya ba da shaida a fadan Allah a ranar lahira kowace al'umma ta ba da nata ya manaɗo kulla unasin bi imamihim fa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqrauna kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi yani fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila rannan da zamu kira kowace al'umma da sunan shugabanta shugaban ya zo ya tsaya ya ba da shaida ya yi shaidan waɗanda suka karɓa da wanda ba su karɓa ba wanda suka karɓa ya yi jagoransu ya shiga da su aljanna wanda ba su karɓa ba a tura bai haɗa ka da yihin ba bai haɗa ka da zaluna ba sai al'ummar ta kasu kashi uku akwai waɗanda Allah ya yarda da su su ne kan hanyar annabawan daidai wa yudi illa war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا to wanda ya ɗauki hanyarsu saboda haka ne ma Allah ya samu kullum in za mu yi sallah dole sai mun karanta fatiha ko ba farilla ba ce dole sai mun karanta fatiha saboda mu roƙi Allah a cikin hanyoyi guda ukun nan kada ya samu hanyar waɗanda ya fishi da su kada ya samu hanyar waɗanda suka ɓata ya samu hanya ma- madaidaiciya ta annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihai da rafiqa saboda haka ne kullum in za mu yi sallah sai mu faɗi sai mu ce ihdinas siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ba zai ce siratal lahi ba a hanyar waɗanda to kai ka nemi waɗandan mana wa'anne ne waɗanda in ka ce al- hanya Allah kurun kake bi ba ruwanka da ba ruwanka da waliyi to ka bata ko ko fishi ya sauka kanka in ka ce hanya Allah kawai kake ne ba ruwanka da wani annabi ka zama kafiri in ka ce Allah kurun kake ne ba ruwanka da wani waliyi annabi ya ishe ka to ka bata yanzu ko daga nan nan nan Kaduna kada kai kana bukatan fadan gwamnatin Najeriya Abuja kace amma ba za ka nemi kowa ba sai wanda kake neman shugaban kasan ina tsammani zai maka wuya ko kai wane ne in dai kai mazaunin Kaduna ne balle annabi Muhammadu kace ba ruwanka da wani wali ba ruwanka da wani wali ko wani malami ai komai gashi na rubuce za ka kai kanka yanzu ko da abujan ko nan kaduna direba masanin mota masanin tuki amma bai san kaduna ba aka ce ya nemi hanya da kansa ai an bashi wahala to me yasa ba za ka ɗauki wanda ya san hanya ku tafi tare ba wata bi sabila man anaba ka nemi hanyar wanda ya san hanya ta ku ka biyo shi ku dawo tare to su ne waliyan to idan ka ji mutum annaba dai ba taɓa samun wani annabi ya fito ya zagi annabin da ya wuce ba kowane annabi musaddiqan lima bayna yadayya musaddiqan lima bayna yadayya wali ba a taba samun wani wali ya fito ya zagi waliyin da ya wuce ba musaddiqan lima bayna zaka ji yana ce mu dai mun gode wa Allah Allah ya kawo bayan manyan mutane sun sun Allah ya bamu albarkacin su haka suke ba a taba samun waliyin da ya wuce ba idan ka ji mutum yana zagin waliye to baya kan hanyar su in ka ji yana zagin malamai to baya kan hanyar su in yana kafirta musulmi to baya kan hanyar su hanyar dai guda ɗaya ce wa in shaqi'ir rasula min ba'di ma tabayyana lahu hude wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalli wa nuzlihi jahannam wa sa'al masira saboda haka idan malami ya yi ilimi ya yi ilimi sai girman kai ya same shi da girman kai ya same su son zuciya shine malamin sa ittaba hawahu to daga son zuciya ya zo to zai zama azzalimi duk malaman da aka ambata su malam wani bace abdul ne su malam wani duk kowanne sai ya bata sunansa ya zama wajahadu biha wasu ya musu zulman wa uluwan zalunci da girman kai shi ke bata ilimi shi ke bata sarauta zalunci da girman kai ilimi shi ke bata sarauta to saboda haka idan fushi ya sauka kan wannan malami to wanda ya bi shi kuma jahili mu da abinda malami yace mu da abinda malami yace to shi daluna ne shi batacce ne wannan kuma gudu ba lehim malamai masana masu girman kai masu kin waliye da kin bin waliye su ba ruwansu da kowa daga Allah annabi ba mutum ne kamar kowa to girman kai kenan to masu bin su kuma zaluna ne to kullum Allah na ce mu roƙe shi ya sa mu hanya madaidaiciya ta annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihai kaga je kaga ajere daga salihai sai shuhada'u sai su da annaba sannan a nemi Allah sai kace ba ruwanka da wannan matakara duka kai dai Allah kake nema ba ruwanka da annabawa annabawa mutane kama ka zama kafiri ma anta illa bashar misluna ka zama kafiri ko kace na yadda da Allah na yadda da annabi amma ba ruwana da wani littafi ba ruwana da wani wali ba ruwana da wani malami to shikenan ka zama daluna ka bata to saboda haka ake roƙon Allah kullum a cikin sallamu in mun ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin sai mu ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء عصبة أولي القوة نتنوء عصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفعل
إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالأصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ونزعنا من كل أمة شهيدا a cikin kowace al'umma mun tayar da annabinta wadda shi ne zai mata shaida in ku al'umma ce wadda annabinta guda ɗaya ne tana da yawa kowace jama'a sai mu tayar da waliyin zamaninta ko ku kowace jama'a mu ta da jagorarsu malaminsu jagorarsu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kullu sai mu ce hatu burhanakum kowa ya kawo hujja kawo hujjarsa fa san kowa zai san annal haqqa lillahi wato kowace gaskiya ta Allah ita ce ta gaskiya alhaqu Allah alhaqu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhaqu alqur'ani alhaqu musulunci to za a san rannan kowace gaskiya da ta saba gaskiya guda hudun nan ta zama ƙarya duk gaskiya ta saba da gaskiya wa ya'lamu anna Allah huwa alhaqul mubin wa amanu bima nuzila ala Muhammadin huwa alhaqu bayan wa amanu bima nuzila ala Muhammadin huwa alhaqu alhaqu min rabbika wa dinil haqqi to wannan gaskiya Allah gaskiya annabi Muhammadu gaskiya alqur'ani gaskiya musulunci gaskiya to duk gaskiya da ta zo bata samu shiga cikin wannan gaskiya guda hudu ba ƙarya ne Allah sai ya dauke gaskiya sai ce ita ce gaskiya zalika bi annallahi huwa alhaqu wa anna ma tadmin duni huwa albatil wa ya'lamun rannan za su san anna alhaqqa lillahi ta tabbata ga Allah wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk ƙaryace-ƙaryacen da suke suke yi rannan kan sun ɓace musu ina fir'auna babu shi ya halaka ina dodanni babu su an zuba su a wuta ina abubuwan da suke bauta na wani Allah sai dai da mala'iku da annabi isa da duk mutbawan Allah da aka bauta wa Allah su kan watalaqehul mala'ika su kan duk wanda aka bautawa daga cikin bayin Allah ko annabi isa alaihi ko uzairu inda an samu sun bauta masa ko ko mala'iku a wannan kam innal ladina sabagat sabagat lahum minnal husna minnal husna ulaka annahum adun la yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum faza'ul akbar wa tatalaqihum mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wanda Allah ya riga ya tabbatar musu da tsira da aminci annabawa kamar annabi Isa alaihi da kuma mala'iku alaihi salam to wannan kam dama babu wata wahala a kansu amma sauran duk abin da aka wuta wurin Allah da su da su da duk wuta za su tafi innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun zu za a tattara su a jefa cikin wuta su zan annal haqqa lillahi gaskiya tabbata wa Allah wa dalla anhum ma kanu yaftaruna yanzu mun kare maganan sarauta ta gaskiya ta lahira ga ta dai ta tabbata gaskiya duk ya tabbata ga Allah shi kadai kuma ilimi na gaskiya ya tabbata ga malaman gaskiya gashi dai gaskiya ta tabbata ita kadai to sarautar ƙarya wadalla anhum ma kanu yaftaruna ilimin ƙarya wadalla anhum ma kanu ya bace wa masu shi gaskiya ta tabbata Allah shi kadai to yanzu za mu shiga maganan kuɗi kuma dama an faɗi sarauta an faɗi ilimi to kuɗi ne zai biyo baya domin da su ake ɗaura dukkan kayan duniya ko duniya za a kai ko lahira za a kai to sai an haɗa da kuɗi in zai za a ɗaura kaya a nan duniya ne to ko duniyar za a kai ko lahira za a kai to sai an sa igiyar kuɗi a ɗaure ya ishe ka ne sallah in kai sallah ba riga ba wando Allah bai karba sai ka nemi kuɗi kenan ka sai riga ka sai wando wanda dama kuɗin ne dukiyar ce zaka ɗiba ka bayar haka azumi in ka yi sai Allah ya rataya maka ladan azumin ka tsakanin sama da ƙasa in ka ba da fidda kai ya kai ya karba in baka ba da fidda kai kayan azumin ka yana zaune kaga kenan ashe kuɗi dole sai da su ake yin lamura na addini ma balle na na duniya balle haji sai da kuɗin dole inda kuɗi ba sa shiga wajen tauhidi ne kadai amma sallah zakka azumi haji wanda duk sai da kuɗi to dole kenan a yi maganan kuɗi a ga su kuma kuɗi akwai na duniya zalla irin na ƙaruna wanda za mu shiga yanzu akwai na duniya da na lahira irin na wanda ya yi daɓen kwaltan zinariya daga ƙofar gidansa har waje mil ishirin da jaz'akun mil ishirin da ɗaya annabi Sulaimanu to duk wani duk an riga an gama waɗannan maganganu to yanzu za a shiga maganan kuɗin banza shi kuma kuɗi yana da amfani kamar yadda zai zo nan gaba zai faɗi amfanin su inna qaruna kana min qaumi musa fa baghi alaihim kamar yadda in ana maganan jin daɗin duniya da sarautar duniya na mutanen Allah za a faɗi annabi Sulaimanu to in ana maganan dukiya kuma ta duniya zalla za a faɗi maganan ƙaruna inna ƙaruna ka san ƙaruna kana min ƙauye musa mutum ne ɗan uwan annabi musa domin kakansu ɗaya kahis shine kakansu shi ƙarun ɗan yashuba ne ɗan ɗan yashura ne ɗan ka'is shi ko musa ɗan imra ne ɗan ka'is duk kakansu ɗaya ne ƴaƴan baffani ne to yana bin annabi Musa yana bin annabi Musa har lokacin da annabi Musa ya masa addu'a ya samu dukiya da ya samu dukiya bayan an hakar da Fir'auna sai ya zama shine damuwar Musa kuma sai ya zama shine damuwar Musa ya rena Musa saboda yawan dukiya idan Musa ya bada umarni sai ya ki sai ce kai Musa yadda Allah ya zabe ka yi aiki ga ma'aiki ni fa haka Allah ya zabe ni ya ban dukiya annabi Musa ya bada umarni ba yadda to sai ya zama umarni guda biyu annabi Musa ya bada umarni mai kuɗi ya bada umarni to har nan annabi Musa Allah ya ce masa ka gaya wa mutane kowa ina so ya ɗaura ƙyalle kore guda hudu a jikin mayafinsa gefe ɗaya guda biyu gefe ɗaya guda biyu to da yake shi annabi Musa yana dama ya tambayi Allah ba kamar sauran annaba ba ce to Allah ina amfanin yin haka sai Allah ya ce ina so ne duk lokacin da kuka ga wannan kyalle kore ku tuna kuna cikin addini ne da ya zo muku da a cikin littafin da ya zo daga sama ya tuna muku wannan sama sai ya ce ai wannan zai zama abu dariya wuce ya kankani ba za su ba za su yi bace to in sun ki bin kankanin ai ba za su yi babban ba sannan wuta ya bada umarni sai karuwa ce ba yadda ba ya za a mutane a yi mutane alama sai ka ce bayi ai mutane alama kamar bayi ba yadda ba to fi sai ta yin su ba mai korra gaba daya ba wai guda hudu yake daura a jikin mayafi ba to sai abin da ya zama tangal tangal in Musa ya bada umarni shi ya bada umarni in Musa ta yi sai Musa ya gaya jama'a ya ya bani idan ga gaskiya da farko dai Allah ya aiko ni kan fir'auni ya halaka mun samu lafiya to yanzu kuma Allah ya sake aika ni akan wannan jabberi mai girman kai din nan mai kudin nan to ana nan ana nan abun yayi yayi yayi yawa da yawa Musa yawa sai ce to Musa nan dai in ba an kunyata shi ba ba za a samu zaman lafiya ba sai ya kira wata karuwa sai da abin da nake so zan ba ki kudi dinari dubu in an taru jin ake taruwa inda Musa ke taruwa wa'azi din nan ki zo kusa za mu masa tambayoyi idan mun ce idan mutum ya yi sata me ya kamata a yi masa zai faɗa idan mutum ya yi kaza me ya kamata a yi masa zai faɗa idan mutum ya yi kisan kai me ya kamata a yi masa zai faɗa in mutum ya yi kaza me ya kamata a yi masa zai faɗa za mu ce in mutum ya yi zina da budurwa me ya kamata a yi masa zai faɗa in ya yi zini da babbar mace me ya kamata a yi masa musa zai faɗa to in ya faɗi maganar zinan nan to za a tambaye za mu tambaye shi mace har kai in ka yi yace zai in ya ce eh har shi in ya yi to za a ce ai ya yi ne in an ce dawa mun kira ki zo ki tsaya gaban jama'a ki ce ga ki da ke aka yi to sai ka yi haka din aka biya kuɗi aka yi taro annabi Musa yana wa'azi yana wa'azi ana yi masa tambayoyi yana wa'azi ana yi masa tambayoyi sai aka yi so kan zina sai ya faɗi hukuncin zina ga wani budurwar da bata yin aure ba da hukuncin zina da mutum da ya aure da matar da bata taɓa yin aure sai aka ce ko kai ya ce ko ni ma shari'a ai ba ta rubutu ko ni ita to ai kai dawa ya kace da wance aka wado babbar karuwa gari tana ina aka ce ta zo tana hatso mutane zo ta gaban Musa ta ce gata da ita aka yi sai annabi Musa ce ina roƙonki saboda Allah Allah da ya halicce ki Allah da ya ware ya bude kogi aka samu yashi ya fitar da bani Isra'ila ya halakar da Fir'auna na roƙon ki faɗi gaskiya na yi wannan abu da ke in kuma ba ni na yi ba wani ne ya sa ki kai wannan abu taimaka kirkita taimaka kirkita taimaka kirkita sai ce wallahi kuɗi aka bani dinari dubu kuma ƙarura ne ya bani yace in zo in yi haka annabi musa wani mutum ne mai zafin rai mai zafin rai sai ya ce allah kamar yadda ka aike ni wajen fir'auna harkar da shi ga wannan kuma yanzu ga abin da ya mini ya ɓata mutunci na ya ce mutunci gaban jama'a sai allah ya ce me kake so a yi na baka ƙasa ta bi umarninka yau Musa ce ya da kuzihi ƙasa kama wannan yace Musa ce duk mutumin da ba nasa ba ya bada wuri ya dawo nan inda nake ya bar shi da mutane da suke nasa to nan Allah da ikonsa da yake so a shiye wannan sharri ya fito wani kilisa ne ya ɗauko dubban mutane ya yi musu ado aka zo wurin taron da ado iri ɗaya mai tsada dubban jama'a ya zo da surin taron duk za a kunyata Musa to shi kenan Musa ce duk mutumin da yake ba nasa bane ya dawo ta inda muke ya bar shi da irin mutanensa aka bar shi da irin mutanensa kasa ta soba kamawa ta kama zuwa zuwa wurin lota ta kama zuwa gwiwa ta kama zuwa cinya ta kama zuwa gindi sai ta so ta kama ciki sai ya so mu cewa Musa Musa ina roƙon ta kama kirji da ƙasa ta kama ruwa ce ina roƙon zumunta Musa ina roƙon zumunta Musa ina roƙon zumunta ina ƙasa ta haɗiye su da su da dukiyar su duka da kuma duk abin da yake na ƙarin na ƙasa ta haɗiye gaba ɗaya kamar yadda zamu karanta nan gaba to kun ga dai dukiya sharrin dukiyar da ba a yi ta don Allah ba kenan to yadda dai ake karantawa din nan akwai dukiya mai amfani a duniya ba ta da amfani a lahira wanda ba nufi Allah da ita bakin an nufi girman kai don a bata addinin da dukiyar don dai a bata addinin da dukiyar a biya bukatar duniya to duk masu neman bata addini da dukiya don su biya bukatar su Allah ya musu haka Allah ya kama su duk masu neman karya addini da dukiyar su don su biya bukatar su Allah ya karya su ya musu iri yadda ya wa karuna in na karuna kana min kan musu ba ziyarin inna qaruna shi qaruna kana min qaumi musa da mutum musa ne dabbafan sa ne kuma gai alaihim sai ya mun zalunci wa atayna min al-kunuz ma inna fatihu la tanu bil usbati ulil quwwati iz alu qamura tafra inna allaha la yuhibbul farihin dan babban musa ne muka bashi dukiya mai yawa ma inna fatihu ya wuce hankali wato makullan taskokinsa na akwatuna da fito-fito da kantuna wato sai kattin raƙuma ne suke ɗaukan makullan sai kattin mutane makullan ba abin da ake buɗewa din ba amma duk ƙasa ta haɗiye iska lauƙar hula tafra lokacin da yake magajin giyan kuɗi yana faɗin abin da ya ga dama to sai mutane su ce a'a karka riga yin haka ba Allah ba a masa haka karka riga yin haka Allah ba a masa haka inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son mutane masu murna da duniya su mance da ni'imar Allah su mance da lahira Allah bai son ai masa haka ba wanda shi ba da ba da alheri yana da minti wajen goma fa akwai wato cewa ba وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض inna Allah la yuhibbul mufsidin sai aka samu malamai mutanen kirki na bani Isra'ila su ne wa Karuna wa'azi suna ce Allah baya son in yayi maka arziki kai ta daga kai kana dagawa kana murna ka fi kowa kana alfahari har kana cewa Allah ya aiki Musa ya bashi annabci kai ma Allah ya baka dukiya in Musa ya da abincin kabo kai ma kana da abincin kabo ba haka ake yi ba su ne masa wa'azi wabtalihi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata a cikin wannan abin da Allah ya baka da dukiya ka nemi ad-dar al-akhirata gidan lahira da shi dukiyar da Allah ya baka ka nemi lahira da ita wala tansa nasibaka min ad-dunya ba a ce kuma ka bar jin daɗin duniya don neman lahira ba kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizqi Allah bai hana musulmi yayi abinci mai daɗi ya yi gida mai kyau ya yi shimfiɗa mai kyau ya auri mace mai kyau amma da duk abin yana da haddi yana da iyaka tilka hududullah fala ta aka duwa kada a ƙetare iyaka kowane jin daɗi Allah ya halatta wa musulmi amma yana da iyaka in abin sha ne yana da iyaka in abinci ne yana da iyaka in abin aure ne yana da iyaka in gida ne yana da iyaka in dukiyar ce tana da iyaka ka ji daɗin duniya kuma ka nemi lahira da wannan dukiyar waratan suna jiwa kamar duniya wa hasin kama asan la ilaika ka kyauta yadda Allah ya kyauta maka wala tabghi al-fasada fil ardi to za mu ajiye nan saboda lokacin da yake nuna mana ya kare Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addini to bismillah tambaye an zuwa ga rawar shirin islamu hujjatul islamu da sauran fauda bayan gaisuwa tare da fara alheri Allah ya kara maka lafiya aka yi maka lafiya tambaya ta shi ne ya yi mutum ya shiga fara itikafi bakwai ga sauran kwana bakwai ko ko sai goma ga wata na karshe itikafi kullum ana yin sa kullum ana yin sa sharadin sa dai idan juma'a za ta same ka dole ne ka yi shi a masallacin juma'a amma an fi son a yi shi a cikin watan ramadana mun watan da ake ninnin kalada ne a cikin watan ramadana ma an fi so a yi shi goma na ƙarshe wannan kuma zaɓin mu yin itikafi zuwa ga maulai na shara mai bauchi Allah ya kara maka karama da daukaka bayan gaisuwa tare da fatan alheri aka maka Allah wani kitan baya ba shi ne idan mace ta musulunta yau a yayi a ɗaura mata aure ko ku sai ta yi istibra'i kuma tambayan ta biyu shi ne idan a lokacin da ta yi musulunta nan tana al'ada za a kindaye al'adar na baya
wato mace in ta musulunta abinda za a tambaye ta in maganin auren ya taso kina da miji in za ta musulunta ba a tambayen ta kina da miji a dama ai ta kawo kanta kuma idan ta musulunta mijin ya ki ta ba ita ta yawo kanta kuma ta samu fiye da abin da ta rasa to sai in auren ya taso a ce mata kina da miji eh tana da miji to shi kenan hukuncin da miji za a yi mata matukan mijin musulmi ne in ba musulmi bane auren su ya mutu in ko ba ta da miji a ce tun yaushe mijin ke sake ki da ta yi ta ba taɓa ma mijin ba ko ko ya sake ta kenan yau wata biyar ko shida ko ko ya mutu kenan wata biyar ko shida yanzu ta daura mata aure ba za a tambaye ta ta yi istibra'i ko ta wani abu ba in ka ce ta istibra'i kana a tuhumar ta dala tamanin daga daga yusufu a abulbar dan imamu zojoro zuwa ga maulamu shugaban mu shugaban hasman bauchi allah ya kara maka daukaka bayan haka tambaya ta ta ya karbi kallahu ya yi mutum ya ɗauki kuɗin zakka ya gina makaranta ko masallaci da su a kuɗin gina masallaci taɗawa'a ne gina makaranta taɗawa'a ne amma zakka farilla ne wajibi mutum ya zo ya ta nafila ya ta nafila bai farilla bai fita daga masallaci sai sallah ta yi ai zakka Allah da ya tafi da zakka ya faɗi yadda za a yi da kuɗin ba yadda kaga dama ba ga waɗanda za a ba su bai faɗi sunan masallaci ciki ba ya san sunan masallaci bai faɗi sunan makaranta ciki ba ya san sunan makaranta in ka ce fi sabilillah to fi sabilillah jihadi aka ce in ka ce kowane hanya fi sabilillah to ka rushe sauran guda bakwai din kenan su ba fi sabilillah bane alhaji adamu ya aiko da kudi sadaka wani bawan Allah ya aiko da qur'ani mutane da yawa sun kawo kuma mutanen jinsu suna nema a yi musu addu'a Allah ta saka Allah ya rahama da su gida lafiya yadda suka saba zuwa lafiya su koma gida lafiya gida gesu lafiya Allah ya dukkan bukatun mu da bukatun su gaba dukkan mutane masu ɗaukaka wannan lamari na alqur'ani Allah ya ɗauka lamarin su masu girmama addini Allah ya girmama su da zaman lafiya Allah kiyaye mana Najeriya mu Allah samu zauna lafiya Allah kiyaye musulmi da musulmi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jika mu jin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da alheri masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su lahumma alheri duniya da lahira ya mu sharri duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah إياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم به حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله
duniya da lahira misali yanzu a ce gida ne ake kokuwa a kai wannan yana duka fita ba gidan ubanka bane fita ba gidan ubanka bane wato duk musulmin da ya ce maka kafiri fa ya kore ka da gidan annabi haka ne ko ba ka ba fita ba gidan ubanka bane fita to sai abun ya zama shari'a aka je kotu aka ce to ku kawo duk ku kawo takardun gidan sai an duba takardun gida tukuna a yi magana kai kawo takardun gida da kake koran su da a wannan ai ba sai na kawo takarda ba waye bai sani ba garin nan kowa ya san ubana ya san gari ne mai mai gina garin nan to kai kai wanda ake kora akwai abin da ka sani cikin magana ta ce lokacin da babanmu zai rasu ya ce bai gane hankali yayana ba amma da Allah ga takardun nan in ɓoye kada in sanar da shi ga su waye mai gida wa za a kora yanzu Eh? to menene takaddun gidan musulunci in ba qur'ani ba wai me takaddun gidan musulunci in ba qur'ani ba wannan bangare suna da mahaddata ma shekara bakwai bakwai ma wannan ko saba'in ma babu to ne takaddun gida suke na musulunci inda qur'ani yake kaga Allah ya raba shari'a kenan shine samun jin kunya a duniya da jin kunya a lahira inna shani aka huwa laftar duk wanda ya bayyana kiyayya wa annabi Allah zai yanke bayan sai kunyata shi saboda haka jama'a musulmi don Allah don annabi mu haɗa kanmu mu jefar da waɗannan maganganu mu komo mu haɗa kanmu duk musulmin da ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadda musulmi ne ai ba a bai wa kafiri biza ya je makka saboda haka don Allah a jefar da wannan maganganu masu bata rai mu taru mu haɗu mu haɗa kan mu zama na lafiya abokan zaman mu wanda ba musulmi ba mu nuna musu kyakkyawan zama mu zauna lafiya da su wa rabbuka yakhluqu ma sha'a wa yastar ma kana wal khiyara subhan ba zabe na annabawa ba su aka bai wa zaba wa Allah annabawa ba zabe na waliyai ba su aka bai wa Allah Allah ya ba su zaba wa Allah waliyai ba a'a subhanahu wa ta'ala amma shi kun Allah ya ɗaukaka ga barin azaba masa annaba sai dai waɗanda ya zaba ya ɗaukaka ga barin azaba masa waliyi sai dai waɗanda ya zaba ya ɗaukaka ga barin a haɗa masa wani a cikin mulkinsa ce sai wani ya yarda tukuna wani ya zama annabi